الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وإنك السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Allah ta'ala ya ƙara hada fuskokin madadi wannan rana da muke karatu cikin littafin umratul ahkam na alhafizul allama abul ghani al-maqdisi idan ba manta ba wancan sati mun shiga hadisi na 119 zuwa na 120 muna bayani lokaci yayi ba mu iya karashe bayanin da zamu yi ba insha Allah yau zamu dawo wannan hadisi na 19 da na 119 da kuma 120 mu ƙara karantawa kuma sai mu karashe abin da ya mana saura malai ce wa an jabir bin abdullahi radiyallahu anhuma anin nabi sallallahu alaihi wa sallam qala من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا أو ليعتزل مسجدنا وليقعد في بيته وأتي بقدر فيه خضرات من بقول فوجد لها ريحا فسأل فأخبر بما فيها من البقول فقال قربوها إلى بعض أصحابه كان معه فلما رآه كره أكلها قال كل فإني أناجي من لا تناجي وعن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أكل البصل أو الثوم أو الكراث فلا يقربن مسجدنا فإن الملائكة تتأذى مما تأذى منه الإنسان وفي رواية بنو آدم وانا حديثي لك جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لك مزن الله صلى الله عليه وسلم ياتي من أكل ثوما دون دي تفرنواه أو بصلا كوكما البسه فليعتزلنا تو يقورتي منا aw li ya'tazil masjidana ko kuma manzo Allah ya ce ne ya kaurace ba masallacin mu wal yaq'ud fi baiti ya zauna a gidansa wa utiya bi qidrin fihi khadiratun min buqul an an kawo manzo Allah wata tukunya a ciki akwai ababanci a ciki min buqul na wato tsuro wanda yake ba mai yado yadiya fa wajada laha rihan sai yaji wato yanayin hawaminta na tashi fasa'ala sai ya tambaya meye a ciki fa ukhbira bima fiha min al-buqul sai aka gaya mashi abin da ke ciki na shi wannan yadiyar fa qala qarribuha ila ba'd ashabihi kana ma'a sai yace ku ba ɗaya daga cikin sahabbai da yake tare da shi yace aje aje a bashi falamma ra'ahu kariha aklaha qala kul yayin da ya ga wannan sahabin nasa shi ma ya kyamaci ya ci wannan abin da ke ciki saboda ya ga manzo Allah bai ci ba qala sai manzo Allah ce kul kaci fa inni unaji man la tunaji lalle ni ina munajati ina gani da wanda kai baka gani da shi hadisi na 120 shi ma daga Jabir dan Abdullahi daga manzon Allah manzon Allah yace man akala al-basala aw al-kuma aw al-qurrata duk wanda ya ci waɗannan abubuwa guda uku albasa da athum da al-qurrat athum shi ya tafarnuwa wala yaqrabanna masjidana kar ya kusanci masallacin mu fa innal mala'ikata ta'adha mimma ta'adha minhu al-insan saboda lalle mala'iku suna cutuwa daga cikin abin da dan adam shi ma yakan cuci da su wa fi riwaya a wata riwaya banu adam dan adam mun fara yin bayani akan wannan hadisi wancan sati ba mu karasa ba za mu dan dawo baya sai mu tafi da bayanin baki daya a nan kaga mazala dina abin da yake hanawa shine karaci tafarnuwa kada a ci albasa ko ma duk wani abin da yake da hammami warinsa na na dan yana dan wato watsuwa a mal'umma wanda Allah yake hana lalle ga wanda ya ci wannan to kar ya je ya kar ya je ya ce zai zo masallaci saboda kada cutar da mutane masallata anan akwai maganar masjida na inda manzo Allah ya ce wal ya'tazil masjida na kaurace masallacin mu masjida na nan da yana maganar masallacin ba yana maganar masallacin sa kadai ba saboda ai gashi manzo Allah ya faɗi dalili ya faɗi hikimar da ya sa ya hana yake cewa fa innal mala'ika ta ta'adda min mimma ta'adda minhu al-insan cewa mala'iku suna cutuwa daga cikin suna cutuwa daga abin da dan adam yakan cutu in ya ji in ya ji warin su to kaga wannan yana nuna cewa kowane masallaci ba wai sai masallacin manzon Allah ba kamar yadda wasu ke faɗa kowane masallaci ne mutakar mutum zai ci wannan wato wannan wato albasa din ko kuma tafarnuwa ko abin da ya kama da su in ya zo to ɗan adam ba sa so tunda ɗan adam kuma ba sa so to su ma kuma mala'iku suna jin ba sa son abin da ɗan adam baya so wato suka ji su Allah ya halice su da wannan kin wannan abubuwa marasa ƙanshi mai daɗi saboda haka maganan a ce masjida na ana maganan masallacin manzo Allah ne kaɗai banda sauran masallatayya wannan wanda ya faɗa ka bai dace ba sai ya zama masjida na yana yana maganan ismul jinsi ne wato suna ne na jinsin kowane masallatai kowane masallatai inda akwai masallata akwai jama'a za su halarta wannan wajen sallah to idan mutum ya ci wani abu da zai cutar da jama'a to bai kamata ya bai kamata ya zo ya gurbata musu wato nishadin sallar su ba saboda sallah kamar yadda aka sani ana bukatan ta da khushu'i ana bukatan ana bukatan ta nutsuwa sannan a wannan wajen sallah kenan banda kuma wajen sallah ma mazala kamar yadda wannan hadisin bangare na biyu na wannan hadisin ke nuna wa wuce bi qadri fihi khadiratu aka zo mishi wata yar tukunya mazala ko da ma ba wajen sallah ba shi bai bai cika son yana cin wani abin da zai samu masa wani habami a baki ba kaga nan ai ba wai dole a wajen sallar ne aka kawo mishi wannan abincin ba sai bai ci ba shi ma tunda sahabinsa ba wai dole a wurin sallah zai je ba yana tare da shi ne sai ce a bashi shi ya ci kaga wani yana nuna maka cewa idan mutum ba lokacin sallah bane ko kuma tsakanin shi lokacin sallah akwai nisa to babu laifi ya ci ba nan mazala ba ya haramta bane amma kasancewa su sahabbai suna tare da annabinsu su in sun ga biyayi bai yi wani abu ba sai su ce suwa ba su yi ba sai shi da kansa ya zo ya ce musu ai na yi daki ne saboda kaza saboda kaza ku guje ku ta yin kayan ku haka manzo Allah haka wato sahabbai suke yi manzo Allah wato ladabi kwarai da gaske malamai suna rarrabawa tsakanin tafannuwa ko albasan da aka dafa da wanda ba a dafa ba suna rarrabewa tsakanin wanda aka dafa da wanda ba a dafa ba kaga ai wannan bangare na hadisi na biyu na wannan Jabir din zahirin shi kamar an dafa tunda an ce an kawo mishi tukunya ne watakila sai da aka sa a wuta tukuna aka gama dafa abinda za a dafa sai aka kawo mishi mazala kuma da ya ji wannan hamamin na tashi har wala yau to shi kuma sai bai son ya ci amma ya da aka sai ce masa habinsa ya ci tunda shi saboda mazala yana gani da wanda bai gani ba lalai a lokacin yana da wannan warin da za a hana mutum zuwa masallaci da shi ba kila shi mazala kwata kwata ma bai cika son yana cin wani a wani abu da yake da alaka da wannan bane inda kuma za mu fahimci wannan fahimtar shine hadisin da ke zo a cikin asahihaini hadisin umar umar yake cewa wa man akalaha falyumitha tabkhan wanda yake son ya ci ire-iren waɗannan wato tsirrai masu hamami masu wari to ya kashe ya disashe warin su da ta hanyar girkawa to mutukar mutum ya girka kuma wannan warin ya rabu sosan gaske mukaddara mu ce ya rabu da kashi 80 cikin 100 to kaga ai an rage to wannan kaga babu laifi wannan idan shi wannan dafawa ya iya ya iya kautar da wannan da wannan warin kina amma in bai kautar ba to kaga ba dalilin da zai sa mutum ya ce zai zo zai zo masallaci shi dafawan ba wai shine da an dafa shi kenan ya tafi da hukuncin ba a shi na rage hukuncin ne mutukar babu hukuncin shi kenan kamar yanzu ne inda muka kaddara za mu sami wata tafannuwa ko wata albasar da kwata ta bata da wari wata wata irin su ba su da wari wani iri misali a ce an samu wani iri na albasa ko a kuma tafannuwan wani su ba su da wari baki daya to wannan koda ba dafa ba babu matsala idan mutum ya ci ya zo masallaci saboda abinda dama ba a so shine wannan warin fa innal mala'ikata ta'azza mimma ta'azza minhu al-insan saboda haka wannan warin shine aka ce ba a so wannan shine abinda ibnu khuzaima yake faɗa yake cewa shi yana ganin ma ta in an dafa din ma a ce matsala ne shine kawai ya hana kansa amma ba wai ba wai ya hana sauran al'umma ne hana wato cin wannan tafanduwan ko albasa ba amma mutum ya dauki dan yaya ci ko ya dauki wato danyen albasa ko danyen tafarnuwa ya ci to kaga lalle zai damu mutane hatta gumin shi ko wani abu in ya zo inda ake sallah to zai dami zai damu mutane sai ya zama wato wannan hukuncin ya hau kansa daga cikin wato fa'idojin wannan hadisi akwai wato maslahan mutum shi kadai idan yana da ya gabatar da maslahan al'umma akan maslahan shi shi kadai wato in akwai wani abin da kake jin cewa zaka cutar da al'umma amma kuma kai kana da maslaha da kake son ka zo ka samu sallan jami'i misali sallan jami'i maslaha ce da ake son kowa da kowa zai same ta to amma ya zama sallan jama'a za su cutu da ganin ka to sai karka je ka hakura saboda ka gabatar da maslaha na al'umma akan maslahan ka haka zalika idan kana jin cewa idan idan ka zo masalla kashi an kira sallah amma idan ka zo masallacin akwai wata yar tsama da ba za a iya wani rigima in aka ganka ila akwai wani abu a ƙasa to to babu laifi ka zauna a gida ka sallanka ba sai ka zo masallacin ba saboda wato a yi zaman lafiya ya fi akan da an gaka kuma a ci za a rigima saboda maslahan al'umma maslahan zaman lafiya ya fi akan maslahan da kai da za ka zo ka ka ce za ka halarci sallar jami'i sannan abu na biyu
wannan zai shiga kamar yanayin masallaci ana zaɓi wani akwai tare da sa fanka wani shi ke shi ko sai zai ce a bai san fanka ya a shawara a inda ba fanka zai ce a shi ya
to to idan mura yake yi saboda shi kai haka ba za ki sa ba za ki sa banka ba saboda maslahar al'umma da ana ana zafi kuma a ce kada kunna banka saboda shi idan har bai da lafiya shi mura yake yi to babu laifi sai ya je gida abinsa babu wani matsala in kuma zai iya komawa gefe shi ne yake so da amma da shi gware kuma to ai kaga shi kadai ba zai yi ba maslahar wato koyaushe ana dubawa da maslahar al'umma akan maslahar daidaikun mutane takdim maslahatul amma ala maslahatul khassa maslahan wato daidaikun mutane shine abin yake zuwa a ƙasa shike zuwa ƙarshe akan maslahar al'umma al'umma ita ake fara gabatarwa sannan kuma idan kaga daga cikin fa'idojin wannan hadisi akwai yadda mazala ya rika tattaro mana tsakanin hukunci da kuma da hikimar hukuncin yanayin shari'a ko a ƙur'ani ko a banganin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam zaka yana yawan hada mana hukunci da kuma dalilin hukuncin wato dalili ana nufin hikima zaka gani alam mazala sai ka cewa fa inni unaji man la tunaji ai ina yin gani da wanda baka gane da shi kaga ya ga maka hikima ana kuma yace fa innal mala'ikata ta'azza mimma ta'azza minhu al-insan kaga dan ma ya ga maka hikima to haka shari'a take za ka ta hana ka abu to galibi sai ka ta gaya maka wani abu wani abun da zai saka hararo na hikima inna salatan ha anil fahsha'i wal munkar sallah tana hana alfasha da munkari kaga wannan wata hikima ce ake gaya maka kamar a ce kar mu zagi wato abun bautan wanda suke waɗanda ba ba Allah ba kan mu je mu ga su ma mu ce za mu zage su idan an zage su an zage su da haƙƙi in an aibata su an ce wannan wato abun bauta ne na banza an zaga da haƙƙi amma saboda kar ya bayi wannan ya je ce shi ma bare rama in zai rama kuma kaga kai jifa in ka duk in ka dukuna wato sai akwai ba kuma ubangiji ake zagi saboda haka sai aka hana ka wannan to haka shari'a take tafiya tana hada maka aljamu bainal hukmi wa illatihi ko kuma hikmatihi wannan kamar yadda na faɗa sabanin magabatan basha'ira magabatan basha'ira su wannan bangaren ne tauhidi su suna ganin kar a dinga cewa akwai akwai hikima a aikin Allah Allah yana yin abin da ya ga dama ne kawai ba a cewa ubangiji yayi hikima yayi wani abu saboda wani dalili wai in ka ce Allah ta'ala ya halitta mana wato taurari ne da kuma rana da wata saboda mu san mu san lissafi saboda kaza saboda kaza saboda kaza sai su ce a ubangiji yayi ne kawai dan ganin daman sa kar ka ce yayi saboda kai kai waye kai su haka suke faɗa to wannan ba daidai bane Allah ta'ala cewa li ta'lamu adad as-sinina wal hisab saboda ku san adadin shekaru da lissafi da za ku yi da haka ubangiji yana yin wani abu saboda wani abu Allah ta'ala ke cewa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu ban halice aljani aljannu da mutane waje sai dan su bauta mun kaga sai ce sai dan su bauta mun da haka Allah ta'ala yana yin wani abu saboda wani abu to wannan yayi wani abu saboda wani abu ana kiranta hikima saboda wata hikima kuma hikima anan kaga ba dole sai an gane komai da komai ba a shari'a baka cewa kai sai ka gane in ba gane ba kai ba za ka yi ba a akwai abin da ba lalle ka gane ba kuma hikimar sai dai ka fahimta a dunkule sai da abin da malamai suke bayarwa a matsayin ka'ida shine duk abin da kaga Allah yayi to hikimar Allah ce ta zartar cewa ya kamata a yi din duk abin da kaga Allah bai yi ba to hikimar shine ta zartar cewa kar a yi da haka idan yayi da hikima in bai yi ba da hikima in ya baka da hikima in bai baka ba da hikima in kai kudi da hikima in baka kudi ba to da hikima kar ka ce kai wannan hikima ne a talauci talauci ma akwai hikima a cikin ta akwai hikima a cikin talaucin amma da yawa mu ba ma haka zalika zahiriya zahiriya kamar ibn hazm zahiri wanda ba sa son ai kiyasi su ba sa ba ruwansu da magana hikima ba su sai da kawo to gayan hukunci kawai da nassinta karka cewa ni na fahimto ne a daga cikin nassi aka ce ka fahimto ko a kiyasi ko a wani abu a su ba ruwansu da wannan amma duk wannan ba shine hanya na na wato magabata na gari magabata na gari kamar da malamai ke cewa duk wata duk wani misali da ubangiji ya buga maka a Qur'ani duk wani misali da manzo Allah ya buga maka a hadisi to kiyasi ce dalili ya kai kiyasi saboda za a kusanto maka da wani abu ne abubuwan za a buga maka wani misali saboda a kusanto maka da nesa ta zo kusa ka fahimci wani abu hikima na uku shine tabbatar da mala'iku cewa suna da ihsas ihsas shine suna da suna da senses su ma senses wani sensory organs haka suna ji suna sukan ji daɗi suka ji rashin jin daɗi kaga ana mazala cewa yi fa innal mala'ika ta ta'adda mimma ta'adda minhu al-insan wato abinda idan muka ji warin sa mun ma muka ji mun ya tayar da zuciya to su ma mala'iku in suka ji irin wannan wari yakan tayar da zuciya kaga anan zaka fi cewa mala'iku ba san wari kenan mala'iku ba san kazanta mala'iku ba san karni mala'iku ba san duk wani abin da yake da wato hamami da nisa mutum ya amai ba san wannan to kaga wannan ai wanda bai da ihsasi ba zai wannan ba ihsasi shine wanda bai ji ba zai wannan ba wannan sabanin su kuma falasifa falasifa su kuma a wajen su su mala'iku ba su da ma ihsasi su bal ba ba ba su ihsasi ma su ba su da wujudi wato su kawai minin ne minin shine wata ma'ana ce kawai mala'iku amma ba wai wani abu ne mai jika-jika ba mai physical existence wani abu da zaka ce yana da jiki ka je ka taba shi ya tashi ya dawo ya zauna wani kuma da ba wannan bane su su uqul ne kawai uqul su ne wani abu a hankali kamar yadda muke cewa ilimi kamar yadda muke cewa mutuwa kamar yadda muke cewa hankali kamar yadda muke cewa rai kaga duk wannan wani abu ne da yake akwai amma kuma dai ba ka cewa yana jika jika to shi ma wai zuwa malaiku irin wannan ne dan haka wai muka tunani kamar su suke ba mu tunani suna kiran wannan abin active intellect ko kuma al-aql fa'al to wanda kaga duk fadare ma Allah ta'ala da manzon shi ne kuma ko da ma hata abinda mu muke cewa ba yi da jika-jika wannan mu a wajen muke na ma a wajen Allah yana da shi ita mutuwa ba gashi an cire aka mutu yanka ta ba tana da jiki Allah ya san zai haɗo ta ya kamo ta aikinka aikinka shi kashi wannan aikin da kake yi kullum yana haɗewa zai zama jiki ranar gobe kiyama zai zo zai zo ko za ka gashi kurarata so abin da kake kai a ganin kana ganin wani ma'ada ce ma'ana shi ne abin da ke abstract kawai a kwakwalwa yake wayi da wani wujudi wai wani lokaci na kira shi wahabi wai abin da kawai wahabi ne kawai muke yi ko wani abu irin wannan to wannan duk wanda ya faɗi irin wannan abin to ya karaita Allah ya karaita manzon shi dan shi Allah ta'ala ya ga ya ce mala'iku suna da uli ajni hatin matna wa thulatha wa ruba ya ce wasu akwai masu fike biyu masu fike uku masu fike hudu wasu ba sun fi haka kamar da kamar mala'ika jibrilu kaga na shi ma ya fi wannan da haka mala'iku ana iya ganin su ana ganin suna da hakikanin wato rayuwa da suke yi sannan kuma na hudu a nan akwai halaccin mutum kare zo sallan jam'i idan ya ci ko ya sa wani abin da zai cutar da al'umma ko da mai ne wani mai in ya shafa wataƙila in ya shafa wani mai a ji ba ƙarshe ke yi ba shi kuma wari yake yi ko kuma ƙarni ko abin da ya kama da haka to duk wani abin da mutum ya sa ko ya ci ko ya sha wanda al'umma ba su san wannan warin to bai halitta ya zo masallaci ba bai haka ya zo masallaci ba kuma a cikin ma'anarsa kamar kamar wanda misali yake shan sigara haka in bai amfani da wani wani abu da zai tafi da wannan warin ba to babu laifi in Allah ta'ala tunda ya shi Allah ya jarabce shi ba nan ba muna cewa halal bane amma muna faɗan hukunci in ya riga ya sha ne akwai bambanci tsakanin a ce ka je ka yi da kuma ayin relation eh an dai karɓa yanzu tunda ka riga ka yi bayan da aka iya da kai to amma in mutum ya riga ya sha kuma wato kila wanda yake shan ba tana da wari kwarai da gaske in yazo dai zai zai damu jama'a wanda zaka gani yazo ya zauna kusa da kai digi bai takura maka hasali ma wato malaman lafiya suna cewa ba kai da kake shakan wata kila kai kafi shi ma cutuwa to kaga wannan in ya sha irin wannan biya kamata ya zauna a gida ya kamata ya zauna a gida mutakar bai samu wani abin da zai tafi mishi da wannan da wannan warin ba wannan fa balle kuma mutum zai sha giya ko abin da ya kama da wannan kaga wannan da ba mutum ya je shagiya ai ba aula ba a ce masa kai zo masallaci tunda din yanzu da karnin giyan ta karnin marisa shi za ta da mutane ta zama ta hana wasu masallata khushu'i a sallah haka zalika wanda yake da as-sunan as-sunan shine wanda yake da kamar zafarul ibn abinda malamai ke abinda Hausawa muke cewa kamar wani kashi ai kowa da irin kowa da duk wanda adam ba wanda bai da wani wari a jikinsa amma ubangiji daga cikin kimansa akwai yayi wasu wasu sun wasu akwai wanda da zaran ya zo wucewa zaka ji to idan ya kasance shi kuma nashi shi ma ya wuce yanayi kuma ba yi da wani turare da zai ƙara dan amfani da shi saboda ya dan disa shi wannan abin to kada ya zo ya takura a mutane ya zauna a ba wai dan ana kinsa ba sai dan wato ya gabatar da maslahan al'umma akan maslahan shi kadai in kuma ya samu wata wani wani abu da zai zama zai zama ya tafi mishi wannan abin to babu laifi ya rika amfani da shi sai sannan kuma abu na biyar shine wato azzaru yuzal wannan kaida ce kaida ce fiqhiyya malamai suna sun fitar da kaida a wannan hadisi cewa duk wani cutarwa to ana kusa da shi duk wani cutarwa ana gusar da shi suna kafa hujja da wannan hadisin kuma suna kafa hujja da la darara wa la dirara duk wani abin da zai jawo ka cutu da al'umma ko kai ka cutu to ya kamata kai ka zauna karka ba sai ka zo masallaci ba saboda me saboda ad-dararu yuzal shi sa Allah ta'ala ke cewa wa ma ja'ala alaikum fid din min harj bai sanya muku kunci a addini ba mutakar akwai kunci daya kunci da daya kuma mai sauki ne to shari'a ta fi son ka zaɓi mai saukin yafi yafi sauki to anan kuma misali idan akwai matsalar da ke tasowa kuma ai akwai al'ummar da su kuma duka al'ummar su sun riga sun saba cin tafannuwa da lafiya da su za ka su na zamanin mutanen indiya wani lokaci wanda suka koyar da shi a jami'a wani lokaci za ka je suka zo kusa da kai baka san har mutanen china wani lokaci ba sai ka je baka san su zauna kusa da suna yawan cin wannan abubuwa su to misali idan ya zama su a garin su ba sa damuwa da wannan warin masu su ba sa damuwa da wannan warin su kowa da kowa ma sha ci yake yi abinsa to wannan in in duka su kowa da kowa ma cin wannan abin yake yi babu laifin ce masallaci a haka sai dai kawai abinda za a ce musu duk da haka dokar su cutu da mala'iku lokacin sallah to su duka kokari suna wato karanta cinta misali sallah sauran sauran awa daya ko awa daya da rabi ko awa biyu to mutum ya kokari kai ya ci saboda saboda koda ba wai saboda maslahan sauran mutane ba ai akwai maslahan mala'iku kuma eh ai maslahan guda biyu ne akwai maslahan mutane akwai kuma maslahan mala'iku ita su ma to kar kar su zama sun bada wannan abu ya zama ya zama wato mutum sai ana an kira sallah kawai sai ya dauki wata wata kwallon tafannuwa kawai hadiye abinsa to kaga wannan kola ma al'umma sauran mutane yan wasu basu cutu ba saboda su sun saba to amma al'umma al'umma mala'iku su kuma su cutu to kaga sai ya zama ya hana su wato sararawa a masallacin tunda mala'iku suna halartar inda duk muke yin ibada to sai abinda malamai wasu malamai suna kan huta da wannan hadisin wai akan cewa to kaga wai tunda an ce kar ya zo wanda ya ci waɗannan abubuwan kar ya zo sallar jami'i kaga sallar jami'i ba wajibi bane wani kawai wasu malamai ne suke faɗin wannan wannan magana cewa wai ai tunda tunda gashi a shari'a an ce tunda gashi a shari'a an ce masa wai idan ka in dai har ka riga ka ka ci wannan daga cikin itaciyen nan ka ci to kar ka zo masallaci to kaga inda wajibi ne wanda manzo Allah ya ce ya zo to wannan kaga ba wannan gaskiya ba daidai ba ne yadda wanda ya yi istinbatsin wannan hukuncin saboda abin da za gane ba daidai ba ne yin wani abu wanda ke halal ne dama wanda idan kuma ka yi shi zai sanya a sarayar maka da wani wajibi to ba ya sa kuma a zo a ce kuma wani wajibi da ke kanka kuma ya sarayar maka baki daya misali kamar tafiya tafiya ga mai azumi tafiya ga mai azumi ko ma tafiya ma ga wanda ba mai azumi ba ai tafiya din ba wai wajibi ne a kansa ba amma idan ya tafiya kuma sallar juma'a ta faɗa kansa zama ya ka fi'ilul mubah la tarattabu alaihi isqatul wajib dan kai wani abu wanda ke halal a gawarin ka wannan ba dole bane sai a ce wani wajibi dake kanka sai an sarayar da shi ba dole bane wannan wanda ya huta wannan hadisin bai dace ba haka zalika a wanda yazo zai yi wani tafiya tafiya na na halal kawai dan tafiya na zumunci haka tafiya ce ta halal kawai ya ce zai zumunci ai ba dole bane sai ya tafiya to amma idan tafiya ya halitta sha azumi to kaga wannan tafiyar ta zama dalili da zaki tare mishi da wani wajibi to wannan kuma baya sa ko a ce azumin ba wajibi ne a kansa haka zalika anan dan kuma an ce ka in ya ci saboda kowa wata haja qari'a wani abu da ta so aka ce in ka ci karka zo masallaci ba shi kina cewa ba shi kina cewa ba ba wajibi bane sallar jami'i din kamar da muka sha faɗa abin da yake magana mafi inganci a maganar malamai sallar jami'i ba ma suna cin akada ba ga namiji wajibi ne ga namiji sallar jami'i wajiba ce sai mutum ya zo in bai zama kuma ubangiji zai kama shi da zunubin rashin zuwa masallaci akwai hadisi akwai yan maganganu amma dai hadisi ne ya tabbata cewa ma wanda ya ji kiran sallah man sami an nida a fallon mijib fala salata lahu illa min udhu aw kama qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya ji kiran sallah bai amsa kiran sallah nan ba bai amsa bai amsa ya fito ya wurin sallah ba to bai da sallah sai dan yana da uzuri shekul islam ibn tamiya yana hudda da wannan hadisi yana cewa to duk wanda ya ji kiran sallah yana da damar yaje kuma shi dan anguwan ne ko abin da ya kama da wannan ya kyamar gas a gida abin sa ba ya da dalili to wannan hadisi fa razani ne a wajen sa ba tabbas idan yayi an amsa amma dai jin hurma ne suna cewa an amsa amma dai yana da zunubi an amsa bai da zunubi saboda yar magana da ake da shi akan shi wannan hadisi to shi wannan sannan kuma wannan hadisin bai kamata a fahimta cewa a matsala kamar ya haramta cin wannan wani itaciyan bane ai kaga hadisin ya ce mishi kul fa inni unaji man la tunaji ya ce ya ci haka wani bai na nuna halaccin ci din kawai dai an hana kan ci ne yayin da wato za a sami wani abu da zai jawo masallata su shiga halin gadadi shi yasa a wani a wata ruwa yake cewa ayyuhan nas innahu laysa li tahrim ma halallah ya ku mutane ni ba zan iya haramta abin da Allah ya halatta ba walakin na shajaratun akrahu ha akrahu riha kawai ita wata bishiya ce ina nufin bishin tabannuwa bishiya ce da ba na san warinta to kaga anan mazala ya faɗan maka dalili so da ba ba ba haramta maka yi ba za ka iya ci sai da kamar yadda muka faɗa lokacin sallah sai a rika kiyayewa sannan kuma in za a shiga jama'a kaga anan ku hata in za a shiga jama'a ba sai lokacin sallah ba saboda duk abin da ya jawo ka takura wa mutane mutane su ji ba su ji daɗin mu'amala da kai to kaga bai dace ba ya kamata idan wani magani mutum zai yi in yayi to ranar sai ya zama indo kawai ya zama da dan a gida ya wasu awanni in ta dan tasashe sai ya tafi abin sa ya koma gida Allah ta'ala ya mana agaji na'am sai babu tashahhud malam zai mana magana akan at-tashahhud tashahhud ita ce shine ita ce tahiyya an kya ta tashahhud saboda wannan ashhadu an la ilaha illallah wannan shaharatin da ake da yake ciki malam ce an abdullahi bin mas'ud radiyallahu anhu qala علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد كفي بين كفيه كما يعلمني السورة من القرآن التحيات لله والصلوات والطيبات والسلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وفي لفظ إذا قعد أحدكم للصلاة فليقل التحيات لله وذكره وفيه فإنكم إذا فعلتم ذلك فقد سلمتم على كل عبد صالح في السماء والأرض وفيه فليتخير من المسألة ما شاء وانا حديثي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال يتي علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد مازال يا كويا من تهيا التشهد كده كفي بين كفيه wato ga hannu na tsakanin hannayensa maza Allah saboda wato yana son Abdullahi dan Mas'ud ya rike hadisin ya ƙara kusanto da shi jiki kuma ya rike hannayensa wasu na cewa ko musafa aka yi ba lalle musafa aka yi ba amma dai maza Allah saboda rahamarsa da kuma kwadaitar da Abdullahi dan Mas'ud wurin ya rike wannan karatun sai maza Allah ya kamo hannunsa ya matso da shi kusa da shi kama yu'allimuni as-surata min al-Qur'an maza Allah kai haka ya riga koya min wannan tahiyyan kamar yadda yake koya min wato sura daga cikin qur'ani wato manzo kaga ya daga cikin al'adarsa shine yana koya musu habbai yadda za su karanta qur'ani kaga wato shi karatun qur'ani labudda minhu min talaqqi ah dole sai mutum ya je wurin wani ya koya masa mutum haka nan bai ce zai karanta qur'ani ba bai sai wurin wani ya koya masa ba sahabban su kansu kaga manzo Allah yana koya musu qur'ani har zama abin da ake buga misali da shi wajen wajen koyarwa at-tahiyatu lillah tahiyya ita ce ita ce at-tahiyatu lillah dukkan gaishe gaishe na Allah ne dukkan gaishe-gaishe na Allah ne Allah ta'ala shi ya cancanta a mishi gaisuwa wacce take tafi kamala tafi kamala wassalawatu wassalawatu wattayibat dukkan wato wani wasu addu'o'i duk wani salati da za a yi su suka su ma na Allah ta'ala ne wato abinda ake nufi lillahi Allah ta'ala kadai zaka nufata da wannan ibada sai kuma abinda ya halatta in ya halatta kai ma wani kaman salati kaga ya halatta kai ma wani kamar kamar yanka ne kaga yanka ai Allah ta'ala kada yake ma duk wanda yayi man zabaha li ghayri Allah faqad ashrak duk wanda yayi yanka ga wani Allah to yayi shirka amma kuma a cikin yanka ga ga Allah to akwai kuma wanda shi kuma ya halatta kai kamar in ka yanka saboda bako karban bako kamar in ka yanka saboda kawai mutanen gidanka su ci wannan ya shiga cikin lillahi duka wa tayyibat dukkan wasu dadada duk su ma na Allah ta'ala ne assalamu alaika aminci tabbata gare ka ayyuhan nabi ya kai wannan annabi wa rahmatullahi da kuma rahabar ubangiji wa barakatu da albarkatansa masu yawa assalamu alaina aminci tabbata gare mu wa ala ibadillahi salihin kuma aminci tabbata ga bayan Allah nagatattu ashhadu an la ilaha illallah ina shaida babu bauta da gaskiya sai Allah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu ina kuma shaidawa annabi muhammadu bawansa ne kuma manzansa ne a wani lafazi idza qa'ada ahadukum lis-salah idan ɗayan ku ya zauna a sallansa wato zai tahiya kenan falyaqul sai to yace at-tahiyatu lillah wa dhakara sai ambaci wannan tahiya na Abdullahi dan Mas'ud wa fihi a ciki kuma Abdullahi dan Mas'ud yace yace manzo Allah yace fa innakum idza fa'altum dhalika idan kuka aikata haka faqad sallamtum ala kulli 'abdin salihin kun roƙi aminci kun roƙi aminci ga kowane bawa nagari kaga wato inda wato musulmai ke zama wato sila dalilai da za su zama alkhaina alkhairi ga masa da alkhairi ga yan uwansu wato ba kawai ka makanka addu'a ba har ta duk wani bawa nagari fis samai a sama yake wal ardi da kasa wato har malaiku kowa ya shiga addu'arka wannan kaga wani addini in ba addinin musulunci ba wa fihi a cikin kuma lafazin a cikin hadisin ya zo falata hayyarin al-mas'alati ma sha'a sai kuma mutum sai ya zabi abinda ya ya ga dama daga tambaya da yake son yayi abinda yake son ya tambaya sai ya tambaya abinda abinda ya ga dama wannan tahiyya da muka gani yanda muka karanta shi shine malamin kira shi tashahud ibn mas'ud tahiyya na abdullahi dan mas'ud wanda ya ruwaito kusan da akwai mutane da yawa daga cikin malamai da suke da suke wato cewa ta falala suke fifita wannan tahiyar akan sauran wata sigogi na tahiyya in ba manta ba akwai sigogi da Sheikh Nasir Albani ya kawo a cikin salatin Nabi akwai siga ta Aisha siga ta Abdullahi dan Umar siga ta Umar dan Khattab siga ta Abu Musa Abdullahi bin Qais al-Ash'ari siga ta Abdullahi dan Abdullahi bin Umar da Abdullahi dan Abbas duka waɗannan sun tabbata matsala ya koya musu ya kuma sun koya mutane su ba to amma malamai sun fi tabbatar da wannan da lafazin ko kuma da siga ta na ta yi abdullahi dan mas'ud shi ga abdullahi dan mas'ud ya zo da ita sun ce wai tafi tafi cika ta fuskar lafazi kuma tafi ba a samu sabani ba wajen marwaitanta wato shi abdullahi dan mas'ud shi kansa kuma ya nuna kamar wato baka da baka manzo Allah ya bashi amma kila shi abdullahi abdullahi dan abbas misali ko abdullahi dan umar kila sun karba ne bal abdullahi dan umar ma ya zo a cikin hadisi cewa shi ai ya karbi hadisi ne wajen wani an ba manta ba ai daga ciki akwai lafazin da ya manta ya ce shi bai same ta ba daga abin manzo Allah amma sai ya je kuma ya haɗo ta da wurin wani ya haɗa ya haɗa so sai suke cewa to lafazin Abdullahi dan lafazin Abdullahi dan Mas'ud to ya fi ya fi falala saboda yanayin marwaitanta sun fi sun fi sun fi wato ƙarfi sannan kuma lafazin ta inji suka ce ya fi cika wannan kuma shine abin da mutane da yawa daga cikin mutanen ashabul kufa sufiyun ashabun ra'ayi su abu hanifa at-tauri har zuwa kan imamu ahmad suka zaba daga cikin malaman hadisi kusan galibi sun fi zaben wannan tahiyya imamu tirmidhi imamu al-bazzar da sauran malamai sun fi zaben wannan tahiyya amma mun kaga mun kaga wato malikiya ba shi da tahiyya da muke zaba ba mu muna zaben tahiyyan a umar da khattab ne at-tahiyatu lillah wa zakiyatu lillah wa tayyibatu salawatu lillah kaga mu wannan shine shine mu abinda muke zaba kuma mu ma namu ba wai yana da yana nesa ne yana nesa ne ba shi Umar a munbari ya hau munbari ya hau yana koya wa sahabbai sahabbai kuma da wanda iya da wanda bai iya ba ya kara jin Umar ya fada da haka mu malikiya muka ce to namu tafi namu tafi tafi karfi tunda aya ga sahabbai akai zai zama kamar wani kware-kware ijma'i duk da ba za ka kira shi ijma'i ba to amma zai zama kamar wata kware-kware ijma'i shi abdullahi a shi imamu shafi'i muhammad ibn idris shafi'i shi ya zabi tahiyan abdullahi dan abbas ya ce shi tahiyan abdullahi dan abbas shi kamar ta fuska masa a lafazi yake cewa at-tahiyatul mubarakatu salawatu tayyibatu lillah haka imamu ibn abbas abdullahi dan abbas yake ya ruwaito nashi at-tahiyatu al-mubarakat as-salawat at-tayyibatu lillah haka ya fadi ta kaga akwai ƙarin al-mubarakat a nashi akwai sigogin abdullahi dan umar akwai sigogin abu musa al-ashari da aisha kusan dai in ka hada su za ga ba su abinda suka saba yan kakani ne kuma lafazi lafazai ne yan kakani dukkan su za ka gani dukkan su sun hala kan wasu lafaza kaman atsayi a tahiyyat akwai su duka as-salawat akwai su duka at-tayyibat akwai su duka al-mubarakat yana cikin ruwayan abdullahi dan abbas az-zakiyat kuma yana cikin ruwayan Umar dan Khattab da kuma hadisin Aisha shi hadisin Aisha ita ma ta zo da wani lafazi na azzakiyatu lillahi din to mu ni da gaskiya abin da yafi na ta dubawa an gani wannan hinda malamai ke cewa mutukar har zamu ce waɗannan duka daga manzo Allah ta samu asali babu dalilin da zamu ce wai wani wani wancan tafi inganci wancan bai inganci ba ina da mun ta fuskan falala ba ta fuskan wata bata ba akwai abin da malamai ke faɗa kasancewa kaza abu kaza mazajen da suka rawaito shi sun fi inganci wancan ba su kai waɗancan ba amma dai duka mun tabbatar manzo Allah ya faɗe su to kasancewa duka wannan ya fi wannan inganci bai saba mu ce mu fita wannan akan wannan eh bai saboda ai muna da yakinin cewa duka daga sos matsotsuwa ɗaya ce to mun da wasu ɗaya ce ko me amfanin mu ce wai wannan wannan ya fi wani falala wannan sai zama wato sai zama kamar bambancin addu'o'i ne kaka kaman Allahumma ba'id bayni wa bayna khataya wannan addu'a wannan wato a cikin adiyatul istiftahi ai tafi tafi tafi tabbata ta fuskan sanadi amma da yawa malamai ba su tabbatar da ita wajen tafi falala akwai wasu wata lamazin da bata kai ta inganci ba amma ana ganin kamar ta tafi nuna saboda ita wannan kaga roƙon Allah kake yi a wasu wasu lafazan kuma yaban Allah kai sai wasu malamai cewa to inda kai ba Allah tunda dama wajen waje ne na yaban Allah suna ganin kamar ta falala to kaga kasancewar mu ce abu kaza ya fi tabbata ta fuskan mazajen wanda suka ruwaito shi ma dai wancan ya tabbata mun tabbatar duka daga wani tsuwa ɗaya ce bai sa ka ce waye wannan ya fi wannan ba saboda haka ni ina ganin abin da malamai ke faɗa gaskiya gami da wannan ya fi wannan wannan ya fi wannan bai da wani layan bani alaihi shai bai da wani tasiri kowanne mutum yayi yayi abin da yasa wani lokaci suke faɗa haka saboda el baka samu wasu yan lafuza kaman a cikin na Abdullahi na Abbas da wasu daga cikin abinda aka rubuto na tahiyan sauran sahabban za ka samu wani lokaci akwai takalimi ta akhiri akwai kuma sakatsi wani lafazin ya dan fadi a wurin wani marwacin wurin hada cewa bai hada ci daidai ba aka samu dan lafazi guda daya ko biyu ya fadi ko kuma ya zamana wato ya yi takalimi ta akhiri ya jinkita ya gabatar to amma duk wannan inda ba a sami malamai da suka aiki a kashe wa kenan an samu shek nazar albani a cikin littafinsa sifar salatin nabi ya yi maka wani aiki da ba za ka taɓa samun wani malami da maka aiki irin wannan ba shi ne wajen yi maka ƙoƙari lafazin da wancan lafazin da wancan lafazin inda ya faɗi sai ya zo jona maka shi an ga alu zaka wannan talfiki din da shirin razu albani ke yi gaskiya yana daga cikin a cikin malamai yana daga cikin da ya kowa iya wannan malamai sun yi mashi shaida kwarai daga cikin akan wannan yadda albani ke yin talfikin abubuwa wani lokaci siffa ce guda ɗaya kamar hadisi mai iraji ai abu ɗaya ne to kowane kowane marwaci sai kawo abin da shi ya fada cewa to amma shi albani ya tashi sai ya kawo maka shi tun daga farko ba zai kawo maka na uku ba sai sai an fara da nabi tukuna to kuma aka sanar da zata nabi shi ma yayi wani lafazi wani wato zikiri idan ya zo wancan wancan marwacin ya sa wani lafazin ya fadi sai je dauko maka wanda ya fada a wata ruwaya sai ya jona maka ita illa iya kai a kasa zai ce maka amma wancan ruwaya ba ta arwayan wanci ko ba ta da arwayan wani sai ya hada maka ita kawai sai ga tangararan cikin wato abin da to in idan abin da suke gudu shi ne wato na abdullahi dan musu ba irin wannan sabanin ba gabatarwa da jikitarwan da kuma saka wani lafazi ya fadi to ai wannan ashe na albani ya riga ya mana wannan aikin so a yanzu magana a cewa wannan ya fa wani fara gaskiya ba ta da wani ni a wajena ba ta da wani fuska abin da yake abin da yake ya dace mutum yayi shine yau ya zo da wannan gobe ya zo da wannan ya kamata in an samu sunnoyi da yawa sun zo to ba wai ba wai zai ce mutum zai ce kawai an zo kowanne guda ɗaya idan ya yi shi kenan ba in ya yi ba matsala amma in ya san ya zo da kamalan bin sunna yau kai wannan gobe kai wannan yau kai wannan gobe kai wannan wannan kuma duka aya kusan sallah haka haka abin yake aya surori za ka kan yau mu kanta kaza gobe mu kanta kaza haka muke yi haka a cikin wato addu'o'in mu na ruku'i da sujada yau mi wannan gobe mi wancan to haka abin yake amma ba wai ka tara ba akwai wasu ne wasu cewa wasu za su talfiki wasu ɗauko lafazin misali al-mubarakat na Abdullah dan Abbas sai su dauko lafazin az-zakiyat na hadisin Aisha da hadisin Umar sai su dauko na na Abdullah dan Musa su hada shi waje guda su gwama shi wai sai ta ta ta sallam tayya daya to wannan ba daidai bane mazala ba haka koya ba sahabban sa ba idan kai to ba tayyan kai ba yanzu ana maka bashin tayya za a je a ji ma sallan tayi ko ba tayi ba ana maka bashin tayya wannan talbiqin ba bai halatta ba haka zalika wani lokacin za ka suna yawan zan gayi suna ɗan kare-kare a salati misali ko a tahiyya din misali yace ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sai ƙara wa sayyidina ko wani abu sayyiduna wai aniya zan ce manzon annabi muhammad ko bace sayyiduna ba to haka lafazin yazo in haka kake ji in haka kake ji duk yayin da aka zo suna annabi muhammad sai ka tsaya a wurin ka ce kai ba za ka ce muhammad ba ka ce rasulullahi ka gani in wannan in wannan qur'anin da kake karantawa ta yi duk inda aka zo aka Allah ya talace Ibrahim Musa Isa sai ka sai ka ce duka kira su da anbiya wallahi ko la saboda wannan zikiri ne zikiri ne zikirin haka yazo Muhammadu haka yazo daga tsakai abin sa haka zaka faɗin shi magana ka ce sayyidina sayyidina bai taso ba in kana yin wani wani wani du'a istift afwan qudwatul haja ne zaka yi magana ne ma wasu mutane kaga zaka ka sayyidina sayyidina ka to wannan kai ka jiyo amma dai a sallah dai a dole ka tsaya akan wanda yake ita ce ma'turiya kaga wannan fa ana ma'ana malamai ke magana balle wani yazo ya ce wai shi yanzu zai iya zuwa da wani lafazi da misali yafi yafi na manzo wannan ana magana wai na manzo Allah ka je ka hada so ne guda balle wani ya zo ce bari in je in haɗa nawa ma kila ma ni a azancin magana ta ma in bi da manzon Allah har ya fito bakin media ya ci ya koshi da kuma ya ce wallahi tallahi na shafa lala kaga wannan inda da in fara fara da shugabanni su za fa kabo da ne a mishi a zane shi sai a mishi mugun duka ta kula wato dukan ma ba wai a mugun duka za a masa sai an saka ya shi sai ya zama yana da ladabi tukuna ka zo maza na zo da wani abu kaka ce ka zo da shi ka rantse ko ka ce na shi da ka yasa da wani irin wato rashin kunya ne wannan ba daidai ba ne to a nan akwai akwai magana da muka ɗan tattauna a baya gami da wajen assalamu alaika ayyuhan nabiyu assalamu alaika ayyuhan nabiyu in ba mata ba su fita salatin nabi ai akwai akwai wani abu da abdullahi dan masud ya zo da shi yake cewa suna cewa assalamu alaika ayyuhan nabiyyu kafin maza Allah ya kafin maza Allah ya koma ga Allah yace falamma qubida ar-rasul yayin da maza Allah ya koma ga Allah sirna na qulu assalamu ala nabi sai mu koma cewa assalamu ala nabi haka Abdullahi dan Mas'ud nan yace sai ya muka koma kaga kaman ba shi kadai ba eh sai wasu ke cewa to kaga suke ganin kamar mustahabi ne yanzu ba dole ba kada mutum ce dole ba wai mustahabi ne yanzu musan ina cikin tayya ya zo jin assalamu alaika ayyuha nabi sai ya ce assalamu ala nabi wannan abdullahi dan mas'ud kenan banda shi akwai ruwaya daga wato ai kuma banda shi ai wannan shine abin da ita Aisha Aisha kusan aka tarwace ta tahiyyat Aisha abin tarwace shi a tahiyyatu tayyibatu salawatu azakiyatu lillahi assalamu ala nabi haka ta faɗa sai bar ce assalamu alayka ba da kuma asarrat haka ya fito ya rawaito kuma ya da haka da sardi ingantacce zuwa ga Aisha ita ma ta faɗi kwatan kwacin Abdullahi abinda Abdullahi dan Masud ya faɗa akwai waya da na daga musannaf na Abdurrazzaq Abdurrazzaq yace ya rawaito daga Abdulmalik ibn Jurayj ibn Jurayj yake cewa Ata ya bashi labari cewa Ata baban tabi'i ne ya ga sahabbai da yawa yake cewa إن صحابة كانوا يقولون والنبي صلى الله عليه وسلم حي السلام عليك أيها النبي sahabbai sun kasance suna faɗa manzo Allah yana raye sai su ce assalamu alayka ayyuhan nabi sai kafu zo da damiri na na abokin magana fadan ma mata yayin da kuma ga Allah qalu sai suka ce assalamu ala nabi kaga shi ba nan kamar yana hikatowa cewa ba wai Abdullahi dan Mas'ud kadai ya in ba na mata ma ba ai ba da ruwaya daga Abdullahi dan Mas'ud ya da ruwaya ne daga irin Ibn Abbas Ibn Umar da makamantansu so kaga ba nan yana ga maka sahabbai da ya gani ya ga sahabbai adadi ba babu laifi yana gaya maka abin da sahabai ke yi kaga sai zama kamar wani abin da yake sahabai sun dauki abin a haka saboda haka wasu daga cikin mato muhaqiquna daga cikin malamai suka ce to ya kamata a fahimci cewa wannan matsalar babu ra'ayi a cikin ta ai ai sha'ayi ne sallah sallah anya za a ce ko wata addu'a ta tahiyya za a samu ra'ayi sahabai ba sa kawo abubuwan su da ra'ayi tun da kaga haka suka ce to ga manzo Allah ya faɗa musu shi ya ce a sirka yin haka to in ba a mata ba mun kawo wannan magana a wancan lokaci amma muka rinjayar da kishiyan wannan magana to kuma gaskiya har yanzu mu sami wani abin da ya canja ra'ayinmu daga kan wannan ba har yanzu muna ganin wannan abin da malaman suka faɗa akwai abin dubawa cewa abin da ya fi dacewa abin da muke gani shine mutum ya tsaya assalamu alaika din ba assalamu ala nabi ba daga cikin abin da ya sa ka fahimci haka shine ai wannan da'awar da malaman da wancan malaman suka yi zai tabbata ne idan da ba a samu su sahabbai su sa'a ba to tunda an samu su sahabbai yayin da suke koyar da mutane ta iya cewa suka yi assalamu alayka ba assalamu ala nabi ba to kaga yanzu dole a koma zuwa ga abin da manzo Allah yake akai tun asali saboda kamar mu ce sahabbai sun saba kenan wani ya ce assalamu alayka wani ya ce assalamu ala nabi wato sahabbai sun koyar ma mutane yadda aka koya musu kuma ada sai Umar da yanda ke koya ma mutane sai ce to amma fa kar ku manta idan kun zo assalamu alayka to ku canza zuwa zamirul ghaiba assalamu ala nabi da sai faɗa musu haka bai gaya musu ba kuma malamai suna cewa a lokacin da ake buƙatar bayani a ƙiyin bayanin bai dace ba zai wuya inda wato ba daidai bane Umar dan Khattab bai zama bai hana su wannan ba sannan idan muka ce ko da misali muka ce abdullahi dan mas'ud ko aisha suna da wani ilimi ne inda ilimi suke da shi to ai da sahabban kuma sun sun dawo da ra'ayin su ba kaga sai tabbata wannan ijtihadin su ne ba wai ijtihadin su ne ila iyaka dai sahabbai da yawa sun dauki wannan ra'ayin amma dai ijtihadin wadannan sahabban ne ba manzo Allah shi ya faɗa musu ba musamman abin da ya nuna maka cewa manzo Allah ya ga musu cewa ai falan ma qubida yayin da ya koma ga Allah kaga manzala dai bai dawo ya gaya musu ba eh ijtihadin su ne suka yi sai dai in zamu ce ya faɗa musu ne kafin ya koma ga Allah to kuma ya koya musu in ya faɗa musu ne kafin su koma kafin ya koma ga Allah to ya kamata in ma su ne kadai suka ji sauran sahabban ba su ji ba sahabbai idan da sun ji cewa manzala ya faɗa za su dena sahabbai kusan haka suke inda an kawo wata sunna da musanta ba sai su ce sun dena haka suke to in ba samu ko sun dena ba to abu zo mu ce abu dan masul kamar ya kamar ya ji mu bayin wannan abin maganar maganar tashi hukunci na na faɗin manzan Allah akwai akwai abin dubawa a ciki sannan abin da zai ƙara tabbata zai ƙara nuna maka wannan wannan abin da suka akwai akwai ijtihadi in Allah zai iya shiga ciki ijtihadi zai shiga ciki kamar yadda wasu ke fara cewa wai ibada ce ko kuma sallah ce ijtihadin ba zai iya shiga ciki ba akwai inda zai iya shiga din akwai inda a wuraren da ijtihadi na iya shiga tunda ai ba wai sun kirkiro ta ne da radin kansu ba shine idan suka yi halartu a zuciyarsu cewa wannan assalamu alayka suna mukhataba ne da manzon Allah suna wato magana ne da manzon Allah kai tsaye da shi suke wannan magana ba suna magana ba suna karanta ta ne a matsayin addu'a da aka bautar da su da lafazin ta ba watakila shi abdullahi dan masud haka ya haka ya fahimta ko kuma sahabban da suka bi ra'ayinsa akan haka musu aisha wasu ana cewa hada abdullahi dan abbas ma ana cewa shi ma ya dauki wannan ra'ayin to idan ya tabbata a haka to watakila su waɗannan sahabban haka suke gani cewa ai yayin da kace assalamu alayka ya fi dacewa da in yana raye assalamu ala nabi kuma ya fi dacewa da in ya koma ga Allah to kaga wannan ai ishtihadi ne ko ishtihadi zai shiga irin a irin wannan yanayi shine a istihzarin cewa a wani addu'a din wani kafin din saboda matsala yana da yare mukazaba ce suke manzan Allah yayin da ya koma ga Allah kuma sai zama suna ganin su mai da shi assalamu ala nabi shi yafi shi yafi shi yafi daidai kuma abin da zai ƙara nuna maka cewa wannan ba shine ba shine abin da ya kamata a tafi a kansa ba shine ai akwai addu'a na na makabarta addu'a da muka shiga makabarta ai cewa muke assalamu alaikum ko ba ka muke musu ba ana sai mu koma mu ce assalamu alal amwat sai mu kama to ya sallama ga mata mamata ko abu irin wannan saboda wannan addu'a ce kake yi kuma hada da yi musu magana maza Allah kuma saboda shi ma ya shiga cikin adadin wanda suka rasu inda ba wajen masu cewa haka kuma ai ya shiga cikin adadin jumullan wanda suka koma ga Allah su ba to shi ma ai wannan addu'an da kake mishi addu'a ne jinsin addu'an da kake masu wanda suke makabarta ka ce assalamu alaikum assalamu alaikum ahlal diyar almu'minina ka kaga wannan ai assalamu alaikum sai kai shi kai kira shi zamiri na mukhataba ba zamiri ghaiba ba to kaga wannan zai kara tabbatar maka da da cewa wannan abinda Abdullahi dan Mas'ud ya zo da shi ba ba ba ijtihadi ne kila daga wajensa sai da abinda wani zai ce to ai ma ijtihadin shi kadai gashi abin ya shahara ai Abdullahi dan Mas'ud Aisha wasu daga cikin sahabbai Abba ya ce ya ga wasu daga cikin sahabbai to ai abin da ke faruwa shine wani lokaci sahabban suna daukan fatawoyin wasu su wani lokaci sahabbai suna daukan fatawan wasu su sai ya zama kuma sun dauke wannan ra'ayin misalin da zan baku guda ɗaya shine misalin a wannan salatul wusta salatul wusta sahabbai sahabbai suke da shi da yawa kuma amma sahabban da suka ce san ita ce sallar azhar suna da yawa suna da yawa kuma ya shahara a bakin su kuma haka hadisi ya zo ya nuna ba daidai bane sabai wani lokaci sukan idan ba su samu nasi karara ba to sukan koma zuwa ga wanda bisa ilimi ne idan ya ba da fatawa sai su amfani da fatawansa to kaga ila aisha musamman tun ta zo da lafazin assalamu ala nabi ko dai ta zama ita haka take haka ta dauki wannan lafazin wajen manzon Allah ko kuma zama ijtihadin ta ne ita ma ta canza wannan assalamu ala nabi haka take koyarwa mutane kila Abdullahi dan Masud ya ji daga wajenta ya ji ya ga mutum Abdullahi dan Masud kuma yana da dalibai daga ciki kuma akwai wasu daga cikin sahabbai ma sun yi ɗarta wajensa ya ta gaya musu kuma suka gamsu suka ɗauka abinda sana faɗa haka shi ne abinda barin kawo muku misali a hadisin da bahawi imamu bahawi ya fitar da shi da shi da al-tabari daga abdurrahman ibn afla abdurrahman ibn afla yake cewa wasu daga cikin wato abokansa abokansa manyan tabi'ai sa'id ibn musayyib da kuma urwa da ibrahim ibn talha suka aike shi zuwa wurin abdullahi dan umar suka ce je ka tambaye shi wai mece ce salatul wusta hafizu ala salawati wa salatul wusta to wai mece ce sallah mafi fitiya sai yake cewa abdullahi dan umar yake cewa inna kunna natahaddathu mu sahabbai mun kasance muna wato hira tsakanin mu anna hallati fi ithr duha cewa ita ce sallar da take bayan sallar walha wace kenan sallar azhar to kaga sahabbai wani lokaci suna yin hira tsakanin su idan ɗaya ya faɗi wani magana da suke ganin tashi tafi ƙarfi sai su ɗauka to wataƙila waɗannan sahabban da abin shahara a wurinsu cewa assalamu ala nabi irin wannan abu ya faru ya zama na aisha ta ta fara faɗa misali na fi tsammanin haka ya zama abdullahi dan masud ya ɗauka ya zama ko sauran sahabbai wasu daga cikin masu ɗauki akan haka amma kuma abin da nuna maka cewa kuma wannan ba ba maqu ba laysa lahu hukumun raf'i ba wai ba za a iya cewa manzo Allah ya faɗa ba kai tsaye shine ai kaga sauran sahabbai sun saba musu abdullahi dan umar abdullahi dan abbas a tahiyarsa abu musa al'ashari da sauran malamai da sauran magabata da suka koya da suka koya magabata sauran sahabbai suka koya magabata ta iya musu koya musu cewa idan kun zo to ku ce assalamu ala nabi a wajen ba to kuma galibi ka'ida shine in akwai to ya kamata sai magana in ba haka ba to kamar muna muna tuhumar su da kuma wani ha'inci kenan to kuma kaga abinda abinda mu ce Abdullahi dan Musul yayi kuskure ko kuma mu ce ra'ayinsa ne wannan ya fi sauki akan cewa waɗansu sahabbai duk mu ce musu yi kuskure ba zai yi ba a can wuce su sa'a wasu na duka gaskiya abu ne mai da kamar wuya saboda haka dai mu dai ni dai yanzu gaskiya abin da nafi gamsuwa a kansa shine assalamu alayka shine shine yafi idan mutum yana ya dauki tahiyyar Aisha in ta yar aisha ya dauka shine wannan atahiyatu at-tayyibatu as-salawatu az-zakiyatu lillah wannan in aka ya dauka to babu lafi idan ta shi wace assalamu ala nabi saboda akwai ihtimalin ta zama ta zama ta dauke wannan lafazin daga manzon Allah to idan lafazin da ya dauka shi a sallah to sai canza shi assalamu ala nabi kaga haka dai kuma sai zama yau kai wancan gobe kai wannan babu lafi amma a sauran lafuza na su Abdullahi dan Mas'ud ko Abdullahi dan Umar ko Umar din kansa ko Abdullahi dan Abbas ko kuma abu musa al'ashari to abin da ya kamata shi ne mutum ce assalamu alaika ba assalamu ala nabi ba wallahu ta'ala alam amma shi rasu albani da sauran wasu daga cikin malamai su sun fi gamsuwa da wancan din ala ya halin da ishahadi zai shiga cikin wannan ga ko anan ba akwai ishahadin wani ya ce kaza ne wani ya ce kaza ne da haka ishahadi zai iya shiga ciki anan abdullahi dan masu yace kama yu'allimuni as-surata min al-qur'an abdullahi dan mas'ud ya ce manzo Allah ya koya mishi tahiyya kamar yadda yake koya mishi wato sura daga cikin surorin qur'ani anan kaga akwai akwai nuni zuwa ga cewa manzo Allah ya ya tabbata akan wannan wannan tahiyya din nan wato ya tabbata wa ilman wa amalan ilman shine wajen ya sanar da su me tahiyya a aikace a magance ya koya musu a aikace kuma ya koya musu wato a aikace ya yi ta kuma a magance ya zo ɗaya bayan ɗaya haka ya rika bin su yana koya musu suna hada cewa kamar da ya koya musu qur'ani to kaga wannan yana nuna maka cewa wato hukunci tahiyya ba karamar hukunci bace hukuncin tahiyya ba karamar hukunci bane da ya kamata a ai wasa da shi ba ba ba ba addu'a ce da mutum zai ce wai shi zai iya zaben wani abin da ya ga dama ba a sallah din malamai suna da magana cewa to wai me hukuncin ta ne ita wannan wannan tahiyya din wai rukunin rukunin sallah ce ko ko wajiba ce rukunin in aka ce rukunin sallah shine ba zai yi idan ka yin wannan tayyan ba sai ka saki kawo wata raka'a sannan daga baya sai kai sujjada bi garab kalwa amma idan muka ce wajiba ce wajiba ce sunna muakkada a wajen malikiya idan muka ce wajiba ce to idan ka manta baka zo da ita ba to shikenan ba sai ka kawo wata raka'ar ba wannan tahiyyar za ta za ta wato cika she maka wannan kusani ta waya da aka samu a sallar ka to to malamai dai duka sun yi sabani akan wannan matsala kuma daga baya ma sabanin sai zama sabani mai kalmasa abin da ce sabani mai kalmasa shine sai suka bambanta tsakanin kuma at-tashahhudul awsat da at-tashahhudul akhir tayya na na farko da tayya na biyu tayya wanda ake fara yi a raka'a ta biyu suka bambance to bari mu fara magana akan ita tayya na farko din tayya na farko galibin malamai galibi nace jumhurin malamai suna ganin sunna ce wannan shine abin da ake rawaitowa daga ruwaya da ya mushi hara daga Imam Malik Imam Malik a wajen sa ita sunna ce idan ka bar ta ba sai ka ba sai ka zo da wani abu ba sai ka zo da wani abu da zai zai zai sai ka sake zuwa da tarka abba ba rukuni bace wannan shine wato abin da ake rawaitowa daga Sufyan ibn Sa'id al-Thawri shine abin da ake rawaitowa daga Abu Amr al-Auza'i da da Abu Hanifa da Imam Shafi'i Imam Shafi'i su ma duk suna ganin cewa ita wannan raka'a wannan tahiyya ta farko farkin magana ita ma ita ta biya ko wata magana kuma ta farko suna ce mata sunna ce sunna ce wato wajibi sun aka ce sunna ana bin wajiba wajiba ce sunna wacce take idan mutum bai zo da ita ba to ba sai ya zo da wannan ba wasu kuma suka ce sunna ce ko da ma mutum ya bata a to babu wani sai zama kamar musahabi ce amma istihbabi ne karfin gaske to amma wannan ba ba shi ra'ayi wasu malaman ba wasu daga cikin malamai irin su Imam Ahmad su Abu Thawr Ishaq ibn Rahawiya da su Dawud Zahiri suka ce a wannan wajiba ita wajiba ce kuma wannan ita ce ruwayan da Imam Al-Lakhami ke hikatowa daga Imam Malik Imam Malik yana da magana guda biyu cewa sunna ce da kuma cewa wajiba ce Imam Ahmad ke cewa duk wanda ya bar tahiyyan da kangan ya ki to sallar sabaci yace wanda ya rabar tahiyya da gangan sallarsa sallar sahaba ce kuma gaskiya wannan shi tace ita ce zahirin magana magana a ce suna ba wanda inda nuna cewa suna ce ba maza da ku yana koya musu yana koya musu abu kamar yadda ke koya musu sura kuma ba taɓa samu bai yi ba yayi a magance yayi a aikace yayi ilman yayi amala kuma ka zo ku ce kuma wata sunna ce ka'ida shine al-aslu fil awamir al-wujuh asali a cikin abin da manzo Allah abin da ya umarni da shi na ibada shine wajibci sai in kana dalilin da zai sa aka ce ba wajibci bane kuma inda za ka gane cewa wajibi ne shine aika shi idan misali mutum ya manta ta sai ya zo da wani abu da zai zama ya cika shi wannan tawaya din to idan kuma kamar da ibn taymiya ke magana ita da ma sujada nabi na rabkanwa Allah ta'ala ya kawo ita ne saboda zama ta yi jabarin wata raka'a ko wani lokutan da aka samu a raka'a akwai lokacin da ita kanta wannan sujada guda biyu da ake na rabkanwa take zama majalin raka'a ce so so idan mutum bai yi ba dan me za a ce sai yayi wani zina sai a ce kawai shikenan sallar sa ta waya kawai so wannan shine abin da yafi inganci a maganar malamai sai kuma tahiyya na tahiyya na karshe tahiyya na karshe su kuma galibin malamai suke ganin su ita kuma ita rukuni ce ba wai suka ce rukuni suka ce rukuni shine wai idan misali da mutum da mutum zai banta bai yi tahiyyar ba kawai ya zauna haka dai ya dan tunaninsa sai sallama to in yi tashi ba wai zai zo kawai ya sujjada bi tarfa kalwa ne ba sai ya sake zuwa da sabuwar raka'a sannan kuma daga baya sai sujjada bi tarfa kalwa wannan ita ce rukuni ta tashi aiki ita sallan a raka guda daya rai raka nan guda daya ta tashi aiki mutukar dai ba a dade ba in an dade kuma duka sauran sun bita duk da dade wannan wani lokaci imamu ibn taymiya na cewa shi wani lokaci an ce dadewa dadewa ba yi da wani ma'auni to me ya dadewa maza ko ko a fita masallaci ko ko to wannan dai duka dai magana ce tasu a wajen mu malikiya mu malikiya mun ba wani bambanci tsakanin tahiyyar farko da tahiyya ta biyu imam malik shi a wajensa kawai a tashahudul akhir min manzilati a tashahudul awwal shi a wajensa duk ɗaya ce kuma gaskiya ni na fi karkatar maganar malik a wannan fage saboda a ce za a bambance tsakanin tahiyya na farko da na biyu a ce wannan rukuni ne wancan wannan ajibi ne ba ina ganin bai da wani bai da saboda kusan ai duk abin da ake kantawa a nan shi ake kantawa nan kawai abin da yasa suke faɗa ka su kuma wai saboda ai wannan ita tana alaka da sallama eh Allah ta ni salam haka suke faɗa ai tana ai ita sallama rukuni ne to in ko baka zauna ba ka yi ta yana zaka sallama ita kuma sallama ne ita ake fita sallah to amma wannan idan baka suranta sosai ba kenan in baka suranta ba shi za ka kawo wani abu zai yi ba akwai yanayin da wani lokaci mutum zai zai rafkana zai iya rafkana wannan lokacin to ko wannan samu wajen tsayuwa ko eh wannan da sauran magana ba gaskiya ba lalimin wannan ba sai mu tsaya wajen bayani akan a tashahud din nan ita kanta hukuncin ta eh amma da bari mu karasa wani abu anan akwai akwai maganan akwai yanayin da wani lokaci mutum zai iya manta tahiyya na karshen amma kuma duk da aka yi sallama zai iya zaunawa yana cikin yana cikin wato tahiyya din ya manta ya fara karatun wani qur'ani ba ana haka ba wani lokaci kawai ka fara tahiyyan kawai sai ya fara kanta qul huwallahu ahad sai ya manta ya gama kuma sai ya ce assalamu alaikum ya manta ai to ai in ya ce assalamu alaikum ai ya fita to kaga akwai yanayin da mutum ba jira sai mutum wai zai iya zama din kuma yayi wani abin kuma amma dai yayi yayi sahawun ne amma kuma ya manta akwai kuma yanayi na biyu shine mutum zai iya zama irin yanzu yadda aka baza ma kowa yanzu yadda yanzu wanda kowa ya baza ma zai iya zama zai iya zama yana haka kawai ya manta bitayyan ba aka samu ma wani lokaci yayi yayi ya shiga wani hirar daban ya manta ya bai masallaman ba so za a iya samun wannan so in mutum ya halarto da wannan to kaga abu ne mai sauki mutum ya ƙi sallama ta to shi abu ne imam malik ke cewa idan matayya ta biyu ta kai ta makamanta to ba dole bane sai ka zo da wata raka'a kawai za ka iya zuwa da wannan sujjada da bitar kalwa ta riga ta ita ita da tayyan farko ɗaya ce kuma ni da gaskiya magana ban dai san ku ba amma dai ni magana Imam Malik ta fi mun ta fi ma'ana ta fi zama ma'qul ma'ana wato a bambance tsakanin wannan da wancan din bambancin bai da wani bai da zurfi Imam Malik kamar ya fi dacewa a haka wannan dai magana ta ce na wataƙila saboda shi nashin da makarantawa abinda makaranta ne Allah ya ba mu lada za mu ci gaba za mu sake yin magana insha Allah akan wannan hukunci tunda akwai dan sauran bayani abinda makaranta ne Allah ya ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah ya fi mana eh zai sujira ba sai ya sake zuwa da wata raka'a ba sabanin jumhurin malamai jumhurin malamai su suna ganin sai ya kada da wata raka'a saboda ita wannan abin da din ne ba ko ba ko kabli a to idan mutum ya bari ai tawaya ya bari in tawaya ce kuma kabli zai yi in kuma ya riga ya manta to shine suke cewa in da kusa zai eh a in misali bai salaman ba misali in bai salaman ba ya manta kaga sai ya sake mai ta in sake mai ta shikenan sai ko kuma ya ka fara kata qur'ani an ya fara kata qur'ani amma galibi za ka gani inda ta hiyar karshe ne kaga ta hiyar ta hiyar da mazala shi manta ai ta hiyar ce ta farko da aka shi sai kabli amma ta hiyar karshe galibi zai sallama to in ya sallama in kuma sai dan sai dan ya sake yin kuma ta hiyar sai dai kuma sake yin ba'din kawai eh wannan haka za ta za ta zama ta ta dace a hakkin sa na kai har ya kilo bai sallama ba eh zai iya yi eh shi ai anan shi da ibnu taymiya ke cewa wani lokaci ka kuce a ce a ce a dinga bambanta tsakanin in tsala aw in ba'uda a ce in ya in an yayi tsanani in yayi tsawo ko bai ba ko a ce in ya fita masallaci ko in ya tashi ko in ya juya ita ne ce wani duk wannan wato iyakan cewa da wannan ma'aunin da suke bayarwa ba yi da wani asali a shari'a bai da asali a shari'a shi ita sallah in dai wani abun da zai sa zaka iya gyara ta an baka yanzu zaka gyara ta amma zaka iya gyara ta shine wannan sajda bi na rafkanuwa to koyaushe ne ka tuna ba sai ka gyara ta shi abin da mutum yake faɗa kenan ko ta amin wannan magana shi shi a wajensa eh kaga wannan ma ba'ad eh ba'ad ai zuwa cewa qabli ne in an manta misali ne in ka manta to in ba'u da wawa in tsala ko wani abu makamancin wannan shi ne mutum yake cewa bai da wannan bai da wannan asalin saboda bai wannan bai da ma'auni duk irin wani abubuwan da malamai ke kawo su ta kawo iyaka su ta kawo iyaka za ka bai da ma'auni kamar mu ne da muke cewa mai haila kwana sha biyar za ka bai da wani ma'auni sai ta zo ta wuce kwana sha biyar din mai shan firs ma sai ta yi wata uku ba ta yi ba kuma ne zo ta yi wata ɗaya tana tana zaban jininta kuma ita ce shine ta sani ta san cewa shine ba ba bai da ma'auni ɗan uwan mutanen Palestine Allah ta'ala ya taimake su Allah ta'ala ya tabbatar da gadagan su Allah ta'ala ya kori wannan maki nasu babba Allah ta'ala ya tabbatar da gadagan su ya tabbatar da kalmar su akan kalma guda ɗaya kalma ta tauhidi wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh